تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata goma ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu ɗora kan darasi na talatin da bakwai a cikin wannan karatu namu na zadul mustaqni a wannan masallaci na usman bin affan kofar gadon gai kano nigeria wanda idan yan uwa su iya tunawa muna magana akan wato sharuɗan sallah shurutus sala da bayanai da malam ya kawo sharaɗin farko shigar lokaci mun yi magana akan lokacin sallar azhar sai kuma la'asar da za mu ƙara bayani a kai da kuma magarba da isha'i abinda na so ne bayani tun satin da ya wuce ya kamata ya zama kamar shimfiɗa a kan shi shi sharaɗi shi sharaɗi wani abu ne na dole in an ce sharaɗi a sallah ko sharadi a cikin wata ibada ana nufin wani abu ne na dole ne sai an yi shi dole to akwai kuma rukuni akan ce abu rukuni akan ce abu sharadi rukuni ko ko sharadi to menene sharaɗi menene kuma menene kuma rukuni shi sharaɗi shine abin da suke faɗa a tarifinsa ma yalzamu min adamihi al'adamu ma yalzamu min adamihi al'adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi sharaɗi shine abinda idan babu shi babu aiki ma yalzamu min adamihil adamu in ba shi ba aiki ma yalzamu min adamihi al'adam in dai ba sharadi to babu wannan aikin da aka ce sharadi matukar lokaci bai shiga ba to kenan idan an yi sallah to ba ta yi ba shi ne ma yalzamu min adamihi adamu in dai lokacin bai yi batun da sharaɗi ne na yin sallah to ku babu sallah haka wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi baya nuna dole ne in an samu wannan abin shi sharaɗi baya nuna dole ne idan an same shi to kuma dole sai an samu wannan aikin da aka ce sharaɗi ne kafin a yi shi sai an yi aikin abinda nake nufi ba dole ne idan lokacin azahar ya yi a yanzu yanzu yanzu sai ka yi sallar azahar ba kenan za ka iya jinkirtawa wataƙila lokaci yana da tsawo wala yalzamu min wujudihi wujudun haka kuma wala adam ko kuma a ce rashin wannan abun kwata-kwata barin da buga mana misali za mu iya gane sharadi saboda ana cewa a shari'a sharadi abu kaza sharadi ne to in ka gane shi a wannan karatun to ka huta duk duniya in za a ce sharadi sharadi to ka san me ake nufi da sharadi yanzu misali ai sharaɗi ne a idan mutum zai sallah ya alwala ko me ake nufi da sharadi ne yanzu sallah ya alwala idan saurarawa kai mutum ma yana iya yin alwala ba don yin sallah ba idan idan babu alwala babu sallah ko haka kuma ba dole bane idan an samu alwala kuma sai an yi sallah abu na biyu suna cewa wa shartu ma kana kharijan an mahiyati shay ko mahiyati sala in an ce sharadin sallah to baya cikin sallah sharadin sallah duk wani sharadi na sallah to baya cikin sallah kuma in za ku iya tuno wani abu kamu wanda sharadi ne na sallah kuma a cikin sallah yake to to yanzu zan zo in fara bayani bambanci tsakanin sharadi da rukuni kun yadda cewa sharadi baya ciki ko to rukuni kuma duk abin da aka ce rukuni ne to yana cikin ibadar duk sharadi a waje yake duk rukuni a ciki yake wannan shine bambanci na farko da zai iya bambance ma tsakanin abu kaza rukuni ne abu kaza sharadi ne misali me rukunin sallah a karatun fatiha ruku'i sujjada hadi arkan hadi nusammiha shurut aw nusammiha arkan nusammiha arkan li'annaha fi mahiyati shay in an ce mahiyati shay asalin a cikin abun amma a shartu kharijul mahiyya baya cikin ainihin ibada din kenan anan zamu ce ash-shartu ma kana kharijan an mahiyati ash-shay wal ruknu ma kana dakhilan fiha to me mahiyya me mahiyatu shay wannan duk lafaza ne na malaman fikihu dan mu gama da su saboda nan gaba in mun zo kansu mun san mun wuce su in an ce mahiyatu shay a larabci ana nufin zatu shay zatin abu mahiyata ni ni da nake muku magana mahiyata ga ta nan zatina mahiyatu shay haqiqatu shay haƙiƙanin abu shine mahiyyati shay da yake to saboda haka sai mu ce ashartu ma kana kharijan an mahiyyati shay ko ka ce ashartu ma kana kharijan an mahiyyati sala wal rukun fa ma kana dakhilan fi mahiyyati ay dakhilan fi dhati ay dakhilan fi haqiqati shay wannan shine bambanci tsakanin sharadi da rukuni in ci gaba bai alwala tana cikin sharuɗan sallah me yasa saboda ba a cikin sallah take ba sai an fara yin alwala kafin a yi sallah shigar lokaci yana cikin sharaɗin sallah kun fahimci wannan musulunci yana cikin sharaɗin sallah balaga tana cikin sharaɗin sallah kun ga wannan duk sai an yi su za a yi mai za a yi sallah Allah sa kuna gane amma a sallah ruku'i rukuni ne sujjada ma rukuni ne duka wannan min arkanin salati rukunan sallah wanda su ne marikan sallah madaukan sallah kenan rukuni yana cikin abu shardi kuma yana waje to sharadin kala-kala ne ita sallah da muke magana a kanta tana da shartu wuju tana da shartu siha sharadin wajibci to yanzu na fara na fara faffasa sharadin sharaɗin ashe ba abu guda ɗaya ba ne akwai sharɗu wuju akwai sharɗu siha sharaɗin wajibci sharaɗin inganci akwai na uku ma yana da gida guda biyu sharatu wujubun wa sihha abu ɗaya ne amma sharaɗin wajibci ne kuma sharaɗin inganci ne um, akwai shartu wujub akwai shartu sihha menene bambancinsu sharaɗin wajibci sharaɗin inganci sharaɗi ne kafin abu ya zama wajibi sai ya yi kaza sharaɗi ne kafin abu ya inganta sai an yi kaza a cikin karatu za mu yi bayani insha Allah to bari mu ɗauki ɗaya sharɗu wujub wa sihha mai gida guda biyu sharaɗin wajibci kuma sharaɗin inganci bari mu ɗauki sallah tunda akan ta muke menene sharaɗin wajibcin sallah menene sharaɗin ingancin sallah abu ne guda takwas abu ne guda takwas na farko dai balaga sharɗu wujub shin yanzu sallah tana zama sharaɗi ne akan wajibi ne akan mutum in bai balaga ba bari mai mai tambayar shin sallah ta taɓa zama wajibi akan mutum in bai balaga ba to sai mu ce sharaɗin wajibcin sallah akan mutum shine ya zama baligi kenan za mu ce balaga shartu wujub ne yaushe sallah ta zama wajibi akan yaro sai ya zama baligi kenan sharaɗin sallah ta zama wajibi shartu wujub nake bayani sharaɗin sallah ta zama wajibi akan bawa sai ya zama mai baligi daga nan ne daga nan ne suka ce duk abin da bai zama wajibi akan mutum ba to Allah baya yi mai azaba a kai ku riƙe wannan shari'a duk abin da bai zama wajibi ba to Allah baya azaba a kan shi amma kuma rashin yin azaba a kan shi ba yana nuna halaccin a ƙi a yi abun ba misali baligi sallah ta zama wajibi a kansa to kenan idan bai yi sallah ba Allah zai masa mai azaba yayi daidai wannan ba mu da sabani to wanda bai zama baligi ba idan bai yi sallah ba Allah zai masa azaba a kiyama idan bai yi sallah ba shartu wujub bai cika shartu wujub ba don me bai zama ba baligi ba kenan duk sallah da ake cewa yaro ya yi ya je masallaci yarinya ta yi ta je masallaci a yi kaza wannan ba na wajibci ba ne na kwadaitarwa ne haka ne ko da aka ce a dake su alaiha li ashirin udribuhum alaiha li ashirin wannan ladabtarwa ne amma ba na dole dole ba ne saboda bai zama wajibi a kansa ba kuma inda yaro zai mutu a lokacin da ya mutu bai balaga ba to Allah bai zai sa shi a wuta dan bai yi sallah ba ma salaka kun fi sakar ba ta kama shi ba ina so da Allah ɗan uwana karatun nan mu rinka fahimtansa saboda me tushe ne na addini kuma yana da alaƙa da ibada waɗannan kuma wasu abubuwa ne da muna rena su amma kuma shi ne dalilin da mutum zai gane addinin so ina so ku rinka bani nutsuwarku sosai ya zama in mun wuce shi mun wuce kawai kuma wannan shi ne ilimi ɗin shi ne sanin addini da ganewa yanzu daga yau ka gane sharaɗin wajibci ma'ana sharaɗi kafin abu ya zama wajibi akan wani sallah kafin sallah ta zama wajibi a kanta a kansa sai ya balaga ko sai ta balaga amma shari'a ta zo mana da cewa idan yaro ya kai shekara bakwai to ana umartan sai ya sallah kenan wannan umarnin ba na wajibi ba sannan kuma ana dukansa idan ta kai in ya kai shekara goma to amma dukan ba irin dukan babba ba zarban ne gaira mubarrahin duk uban da ya ɗauki tsumagiya ya zane ɗansa ya kumbura masa jiki saboda bai yi sallah ba kuma yaron nan shekararsa bakwai takwas tara to ya zalunce shi na'am an ce a dake shi amma wani irin duka ai tun da Allah ma bai zai masa azaba ba idan ya mutu in bai yi wannan sallah ba to kai shi ka masa azaba kenan dukan da aka ce a yi wa yaro idan ya kai shekara goma bai yi sallah ba wani irin duka ne duka ne khafif darban ne gaira mubarra ina maimaita muku ku fahimci wannan shine fahimtar addini yanzu kaga an zo karatu normal a dake shi in ya kai shekara goma bai ba na'am wani zai ce to kuma ya za a dake shi kuma Allah bai wajabta masa ba bai zama baligi ba ya za a dake shi kuma an ce mana a ilimi a karatu in mutum bai zama baligi ba ya mutu yana aikata bai aikata wani abu ba na nauyin shari'a Allah bai zai kama shi ba to kai ya za ka dake shi sai ka ce a'a wannan dukan na ladabtarwa ne ba duka ne na fasa jiki da karya kashi ba kaga kana da ɗa ma ina da ɗa shi ma yana da ɗa ko to sai mu rinka yin abu a bisa ilimi da karatu a matsanta a yi a zaburar a zo a tayar a yi kuma a ladabtar idan ba a yi ba amma kada a yi ladabtarwan kamar za a daki babba amma yanzu babba yaro balagagge ɗanka baya zuwa masallaci wannan kan ko da faskare ka bi shi baka yi laifi ba ai gwanda ka fara mai azabar duniya kafin ya gamu da ta Allah wannan kan casa shi ka daka shi sosai bil haƙi da gaskiya in ka masa darban mubarra baka yi laifi ba amma karami in ka dake shi dargan mubarra za a ce to baka fahimci ilimi ba baka fahimci addini ba Allah sa kun gane to yanzu a nan za mu sannan ana raba tsakanin yara wanda duk hadisi ne faɗa idan sun zo makwanci a wannan shekaru shekara goma duk 'ya'yanka da kake da su inda sun shekara goma to ya kamata a sai musu irin katifin nan ta 'yan firamare kowa ta sadama وفرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع jama'a shari'a ce in yaro ya kai shekara goma a raba shimfiɗarsa da ɗan uwansa amma abin tausayi wasu gidajen da mazan da matan ma duk a katifa ɗaya ake haɗe su kuma manya sun girma har shekaru goma sha ma wannan saba shari'a ne na gaskata wannan hadisi kwarai wata rana aka wata uwa ta kamun kes din wani yaro karami karami aka kama shi yana neman kannansa kanana ashe an hada su ne a wuri guda nace ai dama kun saba annabi ne ya yaro zai wuce shekara goma ku dauke shi ku hada shi da yarinya suna kwana a wuri guda haka khilafu shar sabanin shari'a ne wannan da ka koyaya ko a taburma ne ko araba wancan kansa yana wuri kaza wancan kansa yana wuri kaza daki dai za su iya kwanciya amma almadaja shimfiɗa sai an raba ta dan Allah mu yi kokari mu aikata wannan shine bin sunnan kuma shine aiki da shari'a kuma koyaya saba annabi da kake gani koyaya yake sai ya jawo maka wata matsala a gidanka wallahi koyaya musamman kana da hali kana da iko ku raba tsakaninsu a shimfiɗa kowa ya zama yana da shimfiɗa a lahida shi kaɗai in istata al'abu malamai suka ce idan talaucin ya kai talauci babbar tabarma ce ake da ita to a raba su a mayafi kun gane in ba za a yi yanyanka tabarmar ba ko kuma katifa babba ce to kowa a bashi filansa da mayafinsa wancan kansa yana kallon nan wannan kansa yana kallon nan wannan idan ba za a iya yanka shimfidar ba to a raba su a mayafi a raba su a filo wannan fa namiji da namiji fa ba wai namiji da mace ba fa namiji da namiji ba lallai kada a haɗa su a babban bargo guda ɗaya a lullube su kuma sun kai shekara goma wannan bai halatta ba haram to idan yaro bai balaga ba ya sallah ta yi ya kwarai kuwa walau sallah as-sabiyyu qabla al-bulugh sahhat salatu da yayi sallah kafin ya balaga sallarsa ta inganta abu na biyu hankali shartu wujubin wa sihha hankali ba yadda za a yi shari'a ta wajabta maka yin sallah wannan muna magana ne akan sallah jama'a sharuɗin sallah shine karatun mu ko tai sharadi na biyu na sallah sharadin wajibci sharadin inganci ta zama wajibi kuma ta inganta in an yi hankali ina fata ana fahimta dole sai mutum yana da hankali shari'a ba ta taɓa ɗora mahaukaci nauyi ba Allah kiyaye idan mutum ya zama mahaukaci kaga baya sallah kar ma ka tumce shi in ka zo kana tumsan sa baya sallah to kai ma fa layin ku ya zama ɗaya kenan kwarai kuwa tabi da hankali ai marfu'un anhu al-qalam fala tajibu as-salatu ala al-majnun to bari in dade muku bayanin shartu wujubin wasiha din yanzu anan mahaukaci sallah ba ta zama wajibi a kansa ba ko tunda bai da hankali to idan mahaukaci ya yi sallah ta inganta a'a ba ta inganta ba me yasa saboda bai da hankali ha to yaya aka karbi ta yaro eh akwai bambanci tsakanin yaro da mahaukaci yaro ba mahaukaci ba ne don ba za ka yi ka ce saboda wai bai balaga ba ai mahaukaci ne ka san ana faɗa wai sai a ce wai wannan yaro ƙarami mahaukaci kawai a ba mahaukaci ba ne idan an ce mahaukaci fa faƙidul aƙali bai da hankali kai ka yarda ɗanka mahaukaci ne bai da hankali to tun da yaro yana da hankali to idan ya yi sallah ko da ba wajibi ba ne a kansa sahat ta inganta amma mahaukaci ko ya shekara ɗari idan ya yi sallah na farko dai sallah ba ta zama wajibi a kansa ba na biyu kuma ko da zai yi ta yi mahaukaci ya zo masallaci ita sallah ita sallah lam ta sihha limaza saboda ba hankali yana daga cikin sharaɗin ingancin sallah hankali sharaɗin mai sallah ta inganta hankali abu na uku a cikin sharuɗan sallah adamun nau rashin bacci abin da nake nufi da rashin bacci mutum ya zama yana farke kenan sallah sharaɗi ce farkakke ne sai mutum yana farke zai yi ta idan ba ku gane karatun ba in ka zo ka samu mai bacci yana bacci ka kama zaginsa aikin banza aikin wofi gashi nan ko a zahar bai ba shi ko bai ma san inda yake ba me yasa sallah ba ta zama wajibi akan mai bacci ba a lokacin da yake bacci saboda bacci ganin mutuwa ne Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma mutuwa din kala biyu shi akwai mutuwa dawwamammiya ita ce ta tafiya kabari akwai gajeriyar mutuwa duk wanda ya kwanta ya yi bacci kamar ya mutu ne gajeriyar mutuwa to ya shari'a za ta dora maka hukunci kana bacci ba hukunci a kanka da haka ba a sallah in ana bacci abinda nake nufi ba wai fakar a tashi mai bacci ya sallah ba haka nake nufi ba amma a lokacin nan da yake baccin nan to Allah bai bi shi da sallah ba ba ta zama wajibi a kansa ba limada saboda ba a faɗa keke ba kuma shari'a ba ta ɗora masa nauyi ba ba abinsa sai in ya farka in ta wuce kuma muna da wani nassi da ya ce mana za a rama ta to zai rama ne saboda nassin da ya ce rama amma a wannan lokacin da yake bacci sallah ba ta kan shi wani yana cewa kana da dalilin da in mutum yana bacci lokacin sallah ya yi ka tashe shi tambaya ce za muku zuwa wani sati ku kawo mu amsa kun gane ma'anar magana ta kana da dalilin da in mutum yana bacci ka yanke masa baccinsa ka tashe shi yi sallah eh in mutum yana bacci lokacin sallah ka hana shi baccin ka tashe shi inda aka ce annabi ya ce ku tashi mai bacci wani yana bacci ku tashe shi ya sallar azhar ko ku tashe shi ya sallar magariba ya kuka yi shiru ba fa cewa ne babu ba to shikenan na ce zuwa wani sati ko to shikenan akwai wani ya ce akwai to ba damuwa mu bari zuwa sati ne zuwa insha Allah to yanzu dai ina so ku ku kasance tare da ni idan mutum yana bacci ba sallah akan shi abinda nake nufi a lokacin da yake cikin baccin sallah bata zama wajibi a kansa ba saboda me an ɗauke wa mai bacci yin sallah a lokacin da yake cikin bacci sai har in ya farka sannan ba ma mai bacci ba rafkanan ne gigitacce ruɗaɗɗe me yasa aka haɗa shi aka yi ilhaƙinsa da mai bacci saboda kusan hukuncinsu ɗaya ma da mai baccin ha me laifin mai bacci baya cikin hayyacinsa bai san me yake yi ba baya jin abin da ake faɗa baya jin magana yanzu wannan karatun da nake da lasfika idan akwai wani mai nauyin bacci a cikin ku yana kwance zan yi tayi shi kuma yana can yayi nisa ya kusa isa sokoto ma yana cikin bacci amma ga sauti amma an rufe jin to haka kuma an rufe mai hankalin shi sa inda a shari'ar musulunci inda mutum yana bacci zai je aikata wani abu ba alkalin da zai hukunta shi kamar yanzu irin masu gaga'ar baccin nan yana cikin bacci ya je ɗauki itace ya je zabga wani mafarki yake yi ya samu itace je buga wani sai aka ji kai yarinya sai tashi yana haka sai aka ji kai bacci ma yake yi ba hukunci a kansa to tun da wannan hukuncin babu a kansa a ɗora mai sallah to zai yi tashi yana sallah an ce akwai masu nauyin baccin da wani zai iya tashi daga nan ya yi tafiya zuwa har zuwa wurin shagon can ya je idawo wala bisan yayi ba haka ne ina jin kana cikin su kai mako to ina jin yana cewa na'am na'am na'am ga abin da kan fada wallahi bai san yayi ba ni akwai mutumin da na sani iya kwance ita shi i tafiya ya je wani guri ije idawo wani abokin su ke cewa kaga wane wallahi bacci yake bacci wallahi ba bari ka gani ya dawo kuma ya kwanta ya ci gaba da baccinsa to kaga wannan su ne ake tukuikuya su a sace a ɗauka a tafi da shi gaba ɗaya a je duk inda za a je bai ma sani ba shi wani in ya shiga cikin bacci fa komai yana yi ai komai za a iya yi mashi to shi yasa shari'a ta ce mai bacci shartu wujub wa sihha ne a kansa a mara bacci kafin a karɓi sallarsa sannan kuma kafin ta zama wajibi a kansa idan baka gane ba shin yanzu idan mutum yana cikin gaga'ar bacci yana cikin magagin bacci ya tashi ya tada ikama yayi sallah yayi ruku'i duk ya gama sai da aka gama kawai sai sai aka ga ya farka sallarsa ta yi ai abinci yake kaji kai ma ka ce kenan bata inganta ba to shine shartu wujubun wa sihha rashin bacci sharadin wajibci ne sharadin inganci ne kuma annabi ya gaya mana rufe alƙalamu an salatin an salata anna'imu hatta yastaqid as-sabiyu hatta yahtalim al-majnun hatta yaqid hadisi imam ahmad da imam abu dawud abu na hudu da malam ya gaya mana shine dukhulul waqt shi mai littafin shigan lokaci shi ma shigan lokaci shartu wujubun ne wa sihha sharadin wajibci ne kuma sharadin inganci sallah ba ta zama wajibi in bata lokacin ta bai shiga ba in baka gane ba zan iya ce maka yanzu wallahi ba zan yi sallah asuba ba wallahi ba zan yi sallah asuba ba na yi laifi me yasa lokaci bai shiga ba amma in lokacin asubahi ya shiga na zo na bude baki na faɗi wannan za a ce o malam ya samu matsala Allah kiyaye ko ya ce kai barin ce ba ni ba ni ba zan buga misali da kaina ba wani ne ya faɗa ku da kanku kun yadda cewa in yanzu mutum ya ce ba zai yi asuba ba ya saba Allah saboda sallah ba ta zama wajibi gare shi ba saboda me lokacin ta bai shiga ba sharɗu wuju sharaɗin ta zama wajibi sai in lokaci ya shiga abu na biyu sharɗu wujubin wa sihha yanzu idan na zo duk karatun nan da nake muku na ce ku tashi mu yi asuba na ce fatul bari kira mana salatu khairun minan nawm za ku mun da'a ya za ku ya amalan ba za mu yi ba me yasa lokaci bai ba to yanzu idan nayi asuba yi ta inganta sharɗu wujubun wa sihha dukhulul waqt kenan in mutum yayi sallah lokacin shiga sallan bai yi ba lam tasih salatu da wani ladani zai zo Allahu akbar Allahu akbar ya zo ya kira muku sallah ashe karfe 11 rana ne wani dan gigiwa ya je alwala ya je ga rikamar sallah ya gama sallah ta inganta sihha kenan sallar ta zama wajibi akan ku a karfe 11 kenan akwai ibadun da zamantowa wajibinsu yana zuwa ya dawo ne kullum wajibi ne mutum musulmi ya salloli biyar amma in lokacin su yayi shi yasa kaga yanzu nan da wani zai fadi ya mutu yau a yanzu din nan da muke karatu Allah zai tambaye shi bai asuba ba Allah zai tambaye shi bai azhar dan gobe ba limaza saboda lokacin bai yi ba lam tajib alaihi sala wa idza sallaha lam tasihha sallar bata waje ba a kan shi ba kuma inda zai sallace ta bata inganta ba har yanzu ba ku gane sharɗu wujubun wa siha ba sharaɗin wajibci sharaɗin inganci to mu dawo kan mata mace mai haila da mace mai jinin haihuwa shi ma haila da jinin haihuwa shartu wujubin ne wa siha na sallah sallah bata taba zama wajibi akan mace mai sallah ba kun yadda shartu wujub haka kuma duk mai haila idan ta yi sallah hal sahhat salatuha la kenan haila inqita'u damul haidi shartu wujubun wa siha mace mai haihuwa mai jinin haihuwa shin sallah wajibi ne akan ta a'a to idan tana cikin jinin bikin nan ta yi sallah sallah ta tayi kenan in qita'u damun nifasi shi ma shartu wujubun wa sihha sharaɗin wajibci ne kuma sharaɗin inganci ne ba a cewa mace ta yi sallah lam tusalli wa lam tasum idan tana jinin al'ada amma shari'a ta ce ta rama wani wani kuma an yafe mata a cikin waɗannan abubuwa guda biyu na rukunan musulunci idan mace tana al'ada wanne ne in ba ta yi shi ba har abada ba za ta rama ba a sallah ba a rama sallar da ta zo wa mace lokacin tana cikin jinin al'ada me dalili haka kurin shari'a ta ga dama ta soke musu ba shi kenan ba dai haka kurin in dai mace tana al'ada an ɗauke mata sallah kenan sallah ba wajibi ba ne wata mace za ta zo ana yin sallah a za ta ce ba zan yi sallah ba wallahi ba zan yi ba ba za ki ba wallahi tallahi ba zan yi ba kar wani ya ce ta ridda a yanke mata hukunci ana zuwa sai ta ce al'ada nake yi kaga shartojo ya zo wa idan sallar kuma lam tasah salatuha in ta yi kuma sallan bai inganta ba abu na shida samun ruwa ko kasar taimama wannan shi ma sharɗu wujubin wasu hali sallah ba ta taɓa zamantowa wajibi a kanka ba sai ka samu ruwa taimama ita ce second option in ba ruwa to shi taimama ba ta taɓa zamantowa wajibi a kanka ba sai ka samu ƙasar da za ka yi taimama ko wani abu makamancin ƙasar da malaman fikiyo suka yi bayani ba ruwa ka ce mutum ya tarar da kansa a wurin da ba ruwa ba ƙasa zai iya yiwa? da zai yiwa? ka nutsu da tambayar mutum ya tarar da kansa a wurin da ba ruwa kuma ba ƙasar taimama zai yiwu? da zai yi ba ko ina dole a samu a samu kasa wanda yake rataye a sama rataye shi suka yi a ai ce muku ne mutum ya tarar da kansa an rataye shi a wani wuri yana makale iyi ko yana kan bishiya ba lalle ba an yi ruwan sama ne an ɗauke wai za a samu kura a kan bishiya na ce an yi ruwan sama an ɗauke an yi wata iska ta busar da bishiya eh ko jirgin sama zai iya yiwa ba ruwa an ce ba ruwa an rufe banɗakin pilot ya ce a rufe ana masa barna ba ruwa babu ƙurar jirgin mai tsafta ne duk an share yake kowa da takalminsa da safa kawai ka ce mana kada Allah ya kai ka wannan yanayi kada Allah ya kai ka to idan mutum ya tarar da kansa a wannan yanayi to sallah ba wajibi ba ce kwata-kwata a kansa amma yaushe mutum zai shiga cikin wannan yanayi to sai in ya shiga kenan ashe ita wannan sallar da kake gani akwai lokacin da kana raye da hankalinka da lafiyarka kuma bata zama wajibi a kanka ba ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba a sa muku kunci a cikin addinin ku ba abu na bakwai adamul ikrahi ala tarkiha sallah tana zamantowa wajibi ne kadai wannan sharɗu wujub ne kawai dan na san kuna ta kishirwar ku ji me misalin sharɗu wujub kawai shine duk wanda aka tilasta masa kar yayi sallah duk wanda aka wajabta masa aka tilasta masa aka ce in yayi sallah sai an kashe shi to a wannan lokacin a wannan yanayin da yake ciki sallah Allah ya dauke mai wajibcin sallah inda zai mutu a wannan lokacin Allah bai zai kama shi ba sharɗu wujub ne faqat to amma lau da a ce zai yi sallar a haka ya samu dama ya yi sallar a haka ta inganta ko bata inganta ba ta inganta to kenan kaga wannan shartu wujub ne kawai banda shartu sihha akwai yanayin da an hana ka kai sallah in kai za a kashe ka to sai ka zaɓi ka yi ta ɗin a kashe ka to idan kai ɗin Allah zai karɓa sai dai kuma za a kashe ka to ga wani fikihun kuma addini akwai sauƙi duk lokacin da ka wayi gari ka tarar da kanka a wani guri da aka hana ka aikata wata ibada kuma aka tilasta maka akan karka yadda kai wannan ibadar to Allah ya ɗauke maka wajibci a kai illa man ukrifa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani kenan yanzu a wannan lokacin kai sallah ba dole bane akan kamar yanzu misalin mun zo wucewa sai muka tarar da wani mutum yana zaune a can ga mutane suna shiga suna sallah ka zo kai sallah sai ce baran yi ba kai baka san me dalili ba ashe a gefensa akwai wani jami'i da bindiga yana tsaye an ce da ya tashi ya fara sallah a harbe shi yanzu kaga kai ne sallah wajibi a kanka amma shi fa ba wajibi bane ba dole bane a kansa abinda ake so a ce ma ba wajibi ba in ya mutu a wannan yanayin Allah bai zai masa azaba ba yanzu an waye gari mutanen China musulmin China a wasu bangarori a China da gwamnatocin su ce ta tilasta musu cewa kasu yadda su yi azumi har zuwa ake din musulmi a ofis abi abi abi abi office office ana danne su da ƙarfi ana tura musu ruwa sai sun sha kuma ana sa su ci abinci a dole an yi wannan a ƙasar china akwai wanda an hana su sallah kwata-kwata kuma hukuncinsu idan sun yi sallah din nan wata azaba ce wataƙila a raba su da ransu wataƙila su ma daina ganin rana a rayuwarsu ga baki daya akwai wannan abin ana yi a irin wannan duniyar da ake tutiyar human rights amma human being does not does, does not have right a nan tunda an hana shi sallarsa an hana shi azumi a ƙasar china kowa ya gani har a bidiyo ana nunawa to a wannan lokacin sai mutum ya faɗi ya mutu Allah zai mai azaba bai sallah ba a'a illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to amma menene tilastin malamai suka ce tilastin a hana shi yayi sallar ya zama in yayi za a kashe shi ko za a a doke shi ko za a sa shi a kurkuku ko kuma za a yi masa wata azaba wanda za ta iya cutar da shi wannan duk ikra ne abu na takwas shart wujub wa sihha bulughu da'wa idan da'awa bata kai maka ba duk wanda da'awar addinin musulunci bata isa gare shi ba sallah ba wajibi bane a kansa kuma in yayi ma bata inganta ba kamar yaya shi bai ma taba sanin meye musulunci ba bai taba sani ba kai ba a duniya kake ba yace wallahi a duniya ke a wacce ƙasa kake ƙasar kaza yake kun san akwai ƙasashen da a duniya ba musulmi ko akwai wasu ƙasashen da ba musulmi a cikinsu ba a da'awa kwata-kwata daka wani maganar musulunci sai dai watakila wayayyu a cikinsu suna bincike ko su ji labari shi yana rayuwa a ƙasar kwata-kwata da awa bata zo masa ba sallah ba wajibi ne a kansa ba sallah ta zama wajibin mutum a kansa ne idan an aiko masa da manzu da saƙon ya isa masa a nan gudun laifin waye laifin musulmin da suke rayuwa a wannan lokacin ba su ɗauki musulunci suka tallata suka kai masa ba da haka a lokacin in dai ya je gaban Allah ya ce ya Allah ni baka turo min da manzo ba ni ban san wani magana sallah ba amma kunna mu'addibina hatta na ba a rasula aka ce baka sa annan muhammadu bai ce waye annan muhammadu ce waye muhammad yace bai taba sani ba kuna mamaki ko wallahi malam jiya wata ce mun tambaya jiya ta yi aure shekarunta kusan ashirin da wani abu tana neman shekara talatin kuma ma da 'ya'ya da auren kuma a ƙasan nan take ta ce wallahi tallahi tun da take ba ta taɓa sanin wankan janaba ba jiya na ce eh ba ta taɓa sanin wai in mace janaba ta kama ta wai za ta je ta yi wankan tsarki ba ba ta taɓa sani ba kuma ba ta taɓa yi ba yanzu ta rufe wajen kusan shekara talatin ba ki da miji ta ce wallahi tana da shi baya zuwa sallah ta ce yana zuwa na ce ya aka ta ce bai taɓa mata magana ba wannan fa ba shekaran jiya ba jiya jiya aka tambaye ni na gama zage-zage na akan ta na yi duk abin da zan yi daga baya ta ban tausayi na dan bata wata fatuwar mai dan sauki da kam kamar na kai ta wuta wallahi saboda raina ya ba na ce yanzu ke kina da hankali ta ce wallahi ba da hankali na kuma ka san mai alhaji aminu babban dalilin fatawar wasu abubuwa ne suka yi ta zuwa mata na masifu ciwuwuka a yi ta firgita ta ta yi ta tsorata ciwo wani abu kaza ya kama ta sai ta ji kamar ita ba mutum ba ta ce kai bari dai ta kira malam ita kan wai me ya faru ne ita tana sallah tana kaza ta ce kiran sai ta ji wani malami yana wa'azi a gidan rediyo wai sai ta ji wai wai wankan janaba ta ce ta ce yau ni ya su wankan janaba kuma ta ce wallahi ta ke ta bugo waya mana to Allah ya sa ma tana jin rediyo zai iya yiwa malam duk shekarun da ta yi tana jin rediyon ba taba jin wankan janaban ba Alhaji ne ya ce abin ciki mazan da wata ilimin da ya jahili ta wani. Amma yanzu don Allah baka ce abin ciki ubanta ba. Na, ban ji ba. Din me? To, kaji wani karatu. Duk ‘yan tatsi ne ba sa wankan janaba. Kaji wani karatu mana. Lalle ku ba za su yi ba. yan tatsi ne yan alƙur'aniyuna yan ƙalaƙato ka ji wani karatu duk yan tatsi ne ba sa wankan janaba to amma gaskiya malam itan ba yan tatsi ne bace ba ai shi yan ɗan tatsi ne ai ya san ana magana akan wankan janaba amma shi bai yadda bane saboda hadisi ne yace ai wannan ina buga muku misali ne akan wato na daidai zai iya yiwuwa mutum ya tarar da kansa a wani yanayin da baya tsammani ko ba a tsammani na ce yanzu kina rayuwa a kano a jihar kano shekarun nan baki taɓa ji ta ce wallahi wallahi ta ta fashe da kuka ta ce ba taɓa ji ba kuma ita ba ta taɓa yi ba to kai yanzu wani fatawa za ka bata to mu haɗu a comment section to akwai sharaɗin inganci kawai eh zan tsaya yanzu ban ma fa fara karatun ba wallahi kun ga ban karanta littafin ba akwai sharadin inganci kawai sai in wannan abin akwai shi ne sallah take inganta wannan ba sharadin wajibci ba na gama magana sharadin wajibci ko ajiye shi a gefe amma yanzu duk abin da zan faɗa in dai babu shi to sallah ba ta inganta ba na ɗaya al-islam duk wanda ba musulmi ba in yayi sallah sallah bata inganta ba wani ce ha ai shugaba kaza yana abin solidarity wa musulmi yana kaza wallahi sallah ma ake wai abokinsa wai yana bin sa suna zuwa sallar juma'a wai ya dauko sallaya wai shi yana son musu ƙarya yake ya ce al-ashhadu wallahi ilaha illallah duk wanda baya kalmar shahada ba musulmi bane ko ya sallah bata inganta ba kaga yanzu wannan an an baka karatu ka huta kawai da zaka ga wani arne ya je ya sallah ta inganta ba ta inganta saboda ita sallah shartu sihhatu salati kaga ita ma sai an sami musuluncin sannan a yi sallah kuma ta inganta ina ta ina fatan kuna fahimta wannan shine shar'a mafi ingancin zance abin dogaro a masaba musamman ta malikiya wasu malamai suka ce hawa bari mu dan taba sabani kaɗan wasu malamai sun ce wannan maganar ba su yadda da ita cewa al-islam shartu sihhatu salama ne suka ce ga 'yan wuta a cikin wuta kafirai Allah ya ce kalu ma salaka kun fi saƙar kalu lam naku min al-musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'idin hatta atana al-yaqin su waye waɗannan kafirai ne 'yan wuta a cikin wutar jahannama Allah ya turo mala'iku ya ce ku tambaye su me shigar da ku wuta me ya kai ku wuta kun san ana yi wa ‘yan wuta tambaya ta wulakantarwa Allah ka kiyaye mu ya Allah me ya kai ku wuta ku ba da amsa amsa farko suka ce lam na minal musallin ba mu kasance cikin masu sallah ba shi kenan sai malaman nan sai suka tsaya a gashi nan Allah yana musu azaba saboda ba su yi sallah ba a Allah ya ce sun ce dan mu dan ba mu zama musulmi ba kawai cewa suka yi dan ba ma sallah kenan har kafiri ma Allah ya ce yi sallah ya ke yi kenan al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a ko mukhatabuna bi usuli shari'a me yasa Allah ya musu azaba saboda ba sa sallah sai waɗancan malaman na farko suka ce a'a ba wai ba sa sallah ba ne dan ba su zamanto masu kalmar shahada har su yi sallah ba ina ba ta kuna fahimta abu na biyu shartu siha tsarki duk wanda bai da tsarki ya yi sallah babu sallah babu sallah ma'ana bata inganta ba amma kuma za a ce sallah bata zama wajibi a kansa ba a sallah wajibi ne tunda baligi ne tunda musulmi ne amma idan mara tsarki yi sallah a lokacin da bai da tsarki sallarsa ta inganta mai janaba in yi sallah sallah ta inganta mara alwala in yi sallah sallah ta inganta a'a ibtida'an wa dawaman kuma abun mamaki malam harkar tsarki da kuke gani ba ruwan Allah da wai ka manta ne ko kana tuni shi harkar tsarki ba maganar mantuwa kamar wani ya zo ya ce ai ya manta shi wallahi da yana cikin janaba ma ya sallah ya manta sai ka ja masa a ba ko bai rabbana la tu akhidna in nasina a a malam baka iya karatu ba akwai inda rabbana la tu akhidna in nasina ba ta aiki dan malamai suka ce sawa'un kana zakiran qadiran au nasiyan aw me yasa suka ce sai ya rama in ka tuno kai sallah baka da tsarki sallar ka bata yi ba har a wajen Allah har abada kuma ko shekara nawa ne sai ka rama ta kaga babbar magana ce to amma idan mutum ya yi sallah da rashin tsarki a riga daban da kuma rashin tsarki a gangan jiki daban ku yi haƙuri in rufe muku da shi duk mutumin da najasar a jikinsa ne najasa a yi mai a jiki ba fa a riga ba ha shi lafiyarsa ƙalau kuma da alwalarsa da tsarkinsa amma rigar da ya sallah ashe an yi wa ɗansa ƙaramin shimfiɗa da ita ya fi tsarin kwance matar ta je ta shanya rigar ya fito a zuwa kawai ya fita da ita sai bayan sati biyu ta yanka masa tsiya ta ce kaga rigar nan fa da kaje sallah da ita wallahi na tuno baba na yi wa baba shimfiɗa da ita waye baba ɗan ƙaramin ɗansu ne to wannan yana da bambanci tsakanin wanda ya tuna cewa ai ya je ya yi sallah da janaba a jikinsa bai da tsarki tsarkin da ake na shari'a bai yi ba kudu ya je ka mata salatu ya sallah sai ya tuno wannan in a sutura ne wasu malaman sun sauƙaƙa amma idan a gangan jiki ne babu sauƙi ina fatan kuna fahimta da haka babu sallah sai da tsarki at-taharatu min al-hadasi da at-taharatu min al-khabas al-khabas fuskanta al-qibla duk wanda yayi sallah bai kalli ka'aba ba sallarsa ba ta yi ba da gangan kamar misalin mutum yanzu haka kurin yana sane kawai sai kalli yamma ya yi ƙarƙa ana malam yamma ne ya ce duk ba kayan Allah ba ne malam kudu ne fa sai ce a Allah bai san kudu ba ne duk wanda in sallah bai kalli alƙibla ba sallarsa ba ta inganta ba amma kuma ba za mu ce sallah ba ta zama wajibi a kansa ba yanzu muna magana ne akan sharɗuye siha kawai sallah ba a kalli alƙibla ba Allah baya karɓa amma idan an yi da gangan ina fata ana fahimta to shi kuma sharaɗin shi fuskantar sallah a cikin farilla ne da nafila banda cikin yaƙi kuma idan kuma ana yaƙi to to wannan kan mutum yana kallon kudu ma zai iya ƙarƙa mata salatinsa wannan kan iya kamar ma ta samu kenan ana zabga yaƙi da takobi da bindiga a hannunka ko ina fa aina ma tuwalluwe fa thamma wajhullah kun fahimci wannan rufe al'aura sharaɗi ne na ingancin sallah abinda nake nufi da wani zai zo ya yi sallah zikitir tsirara sallarsa ba ta yi ba saboda min shuruɗi salati ko kuma ka ce min shuruɗi sihhatis salati saturul aura sharaɗin sallah ta inganta rufe al'aura al'auran nan kashi-kashi ne akwai al'aurar mughallaza akwai al'aurar mukhaffafa ba lokaci ba zan yi iya yin bayani ba saboda lokaci rashin rashin lokaci to waɗannan su ne kaɗan daga cikin ainihin wato sharuɗa na sallah wanda shi mai littafi nan tun da daman takaicewa yake bai kawo su ba wani sati sai mu ɗora insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya samu dace abinda muka waɗa daidai Allah ba mu lada amin na kuskure Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh